الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء العالمين 28 ga watan Muharram shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya a darasi na hamsin da uku za mu tashi darasi na hamsin da hudu shafi na ɗari da tara a wannan littafi mai albarka na amali yawmi wal laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alaihi inda mali yake cewa hadisi mai lamba ta 307 307 wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke gandun albarka mali yake babu ma ya kula idan asbaha taslan babu da zai yi magana akan abin da mutum zai faɗa in yawa yi gari yana da yana jin kasala jikinka ya mutu idan mutum yawa yi gari jikinsa ya mutu mai zai ce قال أخبرنا أبو عبيد أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا وهب بن بياب هو بيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل ابن حنين عن ابيه رضي الله عنه شيخ مالم ابن السني yace babban malamin sa Imam Nasa'i shine Abu Abdurrahman ya karantar da shi shi kuma ya biyo daga malamin sa Wahab ibn Bayani shi ma daga malamin sa Ibn Wahab malamin Imam Malik kenan shi ma ya biyo daga malamin sa Yunus ibn Yazid shi ma ya biyo daga malamin sa ibn shahab zuhri babban malamin hadisi shi kuma daga malamin ka abu umama ta bin sa'id bin hunayf shi kuma daga baba mahaifin sa sa'id bin hunayf babban sahabin shine yace an abihi daga mahaifin sa kenan sa'id bin hunayf radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi kada ɗayan ku ce raina ya yi muni raina ya munana wal ya kulli ce laqitat nafsi na samu rauni wani ce na samu raunin zuciya yawwa domin za ku ga musulunci kullum fa'alu yake so fatan alheri baya so ka janye wa kanka ne wani abu na muni shi sa mutum yanzu annabi yace ya sunan ka yace sunana wani sai da bal anta wani saboda zuwa ke kai kanka fatan alheri shine abin da muke faɗa idan kana kiran danka da dakta ko bai ku ba dakkan bane fata kake wa tun yana kankani shine kariya da yayi da ake to mutum zai zo me kake sha'awa to na abin yau da gobe kana kiran su zai ba tasiri yana da muhimmanci sosai an gane ko yana da muhimmanci to shine waje kullum ki sannan ya ce na samu raunin rai raunin zuciya kawai amma kada ya ce zai da rai na ya munana ya yi muni kalmar ta yi ba ta yi ta yi nauyi to shi ne ma da ya ce babu ba ya kulu idara a mutalan shi ma wannan muna sakace da shi babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wanda Allah ya jarraba ba dariya ake ba ko a mai da shi comedy comedian ko za ku ga yanzu an mai da wani comedian ana samun kuɗi da shi saboda za a samu followers an mai da yanzu Kano muna hira da wani a Saudiya yace malam wani yasa duk wani ke gantaka da Kano haka wani yace haka yace duk wani ke gantaka kuma da na aura da ga haka ne duk wanda zai ke gantaka yanzu dai irin wani ɗan ka duniya na zaune babban immigration babban sai yace kamar mu sai gaya mun wasu wurare da wurare ne na baɗala a Kaduna ya gaya mun wata unguwa na nan da unguwa yace mu a wannan unguwannin da idan aka ji yace zamanin yace duk sai ya tsayar da bayi da ake gani yace a zamanin da lokacin yace ba a shiga hotel sun tsirara ake shiga wallahi gurin rawa ne yace kuma ƴaƴan musulmi yace ba a shiga da kaya yace da ƴan rafa ya zo ba da sunan shari'a musulunci ba da sunan gwamnati ya rubuta gurin yace to yanzu da nake ma yanzu gaba eh kuma a lokacin ɗan guli ibudin sun cika kaduna yace a lokacin su sai da ya kawo saniti yace amma yanzu fa duk sun dawo yace kafin su sun dawo yace wajen ya da tumma eh wajen ya da tumma har da kari ya faɗa mun sunayen su da na rike a daidai lokacin da yake wannan bayani shi saboda haka sai yake sai muka ɗauko irin wannan magana ɗayan yace duk wanda yake da matsalar kwakwalwa muka duka ɗauko misalan mutane daban-daban da masu tura ashar da masu abin nan duk an mai da su comedian kuma kuɗi ake samu a can guraren su in ma an yi baya karbuwa amma nan za ka ga ana ta yi ana ta yi to haka nan wani abu da kake gani na ke ganta kai in dai zo nan ya samu gurin zama ai za ka gode wa Allah da boko haram ta zo ta ƙi karbuwa in ba boko haram ta karbu a Kano ku wallahi ba za su iya maganta ta amma sai Allah ya kuma daukakin zargi da addu'o'i da ake yi da bayan Allah sai ta ki karbuwa saboda haka wannan shine ya kamata mu lura to ni da kaga mai jarabawa wani ya samu matsalar kwakwalwa ba daukar sa ake zama abokin ka kawai ka bude feji ka bude ma feji ka rika neman kuɗi da jiwa ba haka ake yi ba Allah baya san haka idan ka ga mai jarabawa addu'a ake bar a taimake shi wanda aka ce idan ra'a talan in ka ga wanda Allah ya wa jarabawa kuma wannan addu'o'in ba kai kaɗai ba har yaran kan kuna tafiya kuna ganin wani abba ka ga wani kace ga abin da ake cewa ka koya mu cewa sai ne kaza tun da iya bayo da gobe iya ko ba ka nan in ya haɗu da mu ya fara lafiya je addu'a domin za ku ji abin da annabi ya faɗa قال حدثنا قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير كنا عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم كان مالك ابن السنة أيش مالك من أبوي على صاحب المسلم يا كرم تدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Ubaidullahi bin Umar al-Qawariri shi ma ya jiyo daga shehun malaminsa Hammad bin Zaid shi ma daga malaminsa Abdul Waris bin Sa'id qala bisu bin Zinti da Hammad da Abdul Waris bin Zinti haddathana Amr bin Dinar abin nufi wayannan mutum biyu su ma duk wannan Amr bin Dinar duk malamin sai Kahraman da Ali Zubair an salim bin abdullahi daga salim dan abdullahi bin umar kenan abdullahi bin umar yana da salim yana da bilal to daga mahaifin zawari mahaifin shi ne abdullahi bin umar an jaddi daga kakan shi ne umar bin khattab radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce ba ni rajulin ba wani mutum da ya jabu sahibu bala'i da kawai ya kuji aji ne ya fita ba da to unexpected ba da to ba tsammani kawai sai ka ci karo da wani wanda Allah ya wajen rabawa ta rashin lafiya ko wata iri ko wata iri kai ko farashin lafiya mutum ya yi rami ba ma wai ya samu tauyewar wata gaba ba kawai ya rashin lafiya ya rami ko mutum ya zama depressed ka san shi ma cuta ce zaman kanta duk wannan wato addu'ar za a yi to sai annabi alaihi salatu wasalam yace idan mutum ya ga wannan ba abokin jarabawa sai da abin da ka gani bai ba ba sai kana ganin aibu ne kai addu'a fa yaqulu zai ce alhamdulillah alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wannan addu'ar in dai mutum ya yi da suna annabi zai kullum sai kai yawwa domin ba a gida kake a zaune ba kullum ko ba a wajen ka fito ba za ka gani a waya ko a waya ka buɗo feji kaga wani bai wani abu an zo ana neman taimako an sa ba rai addu'a in namiji ne alhamdulillah alladhi afani min mabtala bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila in mace ce alhamdulillah alladhi afani min mabtala bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila idan su da yawa da ya zubar da kai daga duk marasa lafiya nan ɗan karaya accident alhamdulillah alladhi afani min mabtala kun in bangaren maza ka shiga in bangaren mata ne min mabtala kunna bihi fa faddalani ala kafirin in maza da mata ne min mabtala kum bihi fa faddalani ala kafirin min man khalaqa tafdila wannan addu'a daban ce kafin ka je gurin wanda ka zo duba kai ma addu'a rashin lafiya eh wannan ta duka ce saboda wannan jarrabawar kada Allah ya jarrabe ka kai ma domin Allah ya halitta mutum in aka halitta ka ba gane ma halitta ba yawwa har sai ka mutu na'am yawwa ba ka ba kowa a asibiti mala ali kullun ne da an yi wannan addu'a a da zarar ka haɗu da eh to kana jin daga wata kila ba tun daga hanya da zarar ka haɗu duk wanda ka haɗu da shi kawai kai kamar ku yanzu da kuke kaiwa a komo a cikin asibitin misali ka riga ka shiga gurin su wannan yan bangaren kaza ka yi in dai za ka yi ta kaiwa ka komo ba dole sai ka mai mace ba kamar kiran sallah ne amma za a iya kawo wani yanzu ta bude kuma sai ka yake tsin zama sai kiliya sai gil problem saboda haka sai ka kuma yi masa data a jiya eh musamman gaskiya jami'an asibiti da masu zuwa kasuwa ana ta gani hikimar yin wannan bari ku ji abin da annabi alhamdulillah da ji cewa kai godiya ta tabbata ga ubangijin da abani ya bani lafiya ni ni mabdal haka bi dan gane da abin da Allah ya jarrabe ka da shi kai ko ya jarrabe ki da shi ko ya jarrabe ku da shi wa faddalani ala kathirin sannan Allah ya fifita akan mutane ba su yawa mimman kalaka cikin halittar da ya yi tafbilan matuƙar fifitawa wani yana nan yanzu a zuci yadda ka zo ka fita buri yake ina ba shi ne kai kai kuma yanzu kowane da kake ba ka da kuɗi shi kuma ga kuɗin amma har yanzu ba a samu lafiya antibiotic ake rasufin ake mar kullum babba sai a yi mar guda kaza a rana wani wani allura ake ba kemo ba ake ba manya-manyan kuɗaɗe za ka ji masu yawa miliyan ake ajiyewa a sati to wallahi shi buri yake a fata kuɗin ya zama irin ka amma kai korafi kake yi ba ka da kuɗi to ran da kawai gari ji za ba shi yake da wani karin magana mai kyau yace lafiya jarin talaka a ba jarin talaka ba ne jarin kowa ne kawai lafiya jari wancan jarin talaka wayo ne irin na kasan talaka yana da rigima da masu kuɗi su da da haka kawai zai ɗauke wai lafiya kasan sai jarin yana da wannan adawa na taɓa ba ku misali a wajen gidan baharo take karatai shekaru da yawa wani yana fi da doya ya ga wani a mota wai ke ce din ke ta kallon zai ga mali sai ka ga duk sai a nan jamfin daidai waje jan tai yana ta ka mali wannan ina ma ni ne wannan ka ga yadda dan yau ma aka yana ta fada Tumin ne ka saku sai ya ce direban da ya ta ya zo ya ce kai yake wallahi azim in ka san masifar da nake ba za ka yi fatan ina ba wallahi na fi burin yanzu na wuce wani irin ka yana bacci a gurin abin sana'arsa shi ya kwanta a gurin bacci yake yace wallahi sai da na roki Allah ina ma ni ne shi yace saboda ni ba na iya baccin sai na kafa sai na sha magani bacci ba ya zuwa yake ka san me yake yamu na kace fatan kawai ko ka roƙon Allah alheri ba kawai da ka ga mutum ai za ka ga wanda hadisin lokacin da wajen matar tana jayar da ɗanta wata mata an zo wucewa da ita ana duka matan nan ta kalle ta kalle ta kalle ta ce abin da ta fara yi ma da kuɗi ne zo wucewa da halatu ta ce Allah ya sa tsara ya zama irin wannan yaro ya take nono ya jiyo ya ce ba abun ba ya ce in Allah ya da wannan zama irin sa wata ce ka ji mu da yaro jariri yana ci wanda annabi ya faɗa sun yi magana suna jarirai haka haka ba a ji ba waje ga wata an kamo ta ana duka ana mata kalan kalan jari Allah ya sa ta za ta zama irin wannan ya saki nono ya jiyo ya kalle da yake Allah ya da irin ta zan irin ta zan zama kace ka ji mu da yaro to shine annabi ne da Abdul Islam ya bayani yace wancan da take fata ya zama azalimi ne jaddini kuma kudin harabe yake mu'amala da shi wannan kuma shirra aka yi mata baiwa Allah ce Allah yana kaunar ta tana cikin bayin da Allah yake so saboda haka wannan shi ne ko da yake to da zarar ka ga mai jarabawa kai addu'a annabi yake duk wanda ya faɗi wannan illa afahu Allahu azza wa jalla min zalikal bala duk wanda ya faɗa ba sai Allah ya ba shi lafiya daga wannan jarabawa wannan jarrabawar da ka gani sai Allah ya ba shi lafiya daga wannan jarrabawa duk abin da kaga an yi wa wannan na jarrabawa kai Allah ba jima ba shine illa afahu Allah ba sai kai sai Allah ya baka lafiya ya kare ka min zalikal bala daga wannan bala'in ka'ilan ma kana kowane iri ne yanzu ya kamata a ce dan musulmi ne iya wannan bawa ana da ne bane yadda rayuwar nan ta zama yanzu to shi sa tun farko aka ce littafin da ba rayuwa annabi yake bayani 24 hours kun ga yadda annabi yake rayuwa in ya fito ga yadda yake in ya koma ga yadda yake babban alkhairi ke akwai wanda muna magana da shi na san cewa wani abokinmu cewa tun kafin wajen fitar da nan a lokacin na san kafin ma da zabi 2010 an sa ku da wurin su da wani da dawo na da an fata ni ba da aka yi mu kace kawai wata rana ne akwai wani Allah ya majalaba ta rike mata dariya ya mata fada ko wata da yake wallahi ba zan aure ta sai ni ba za ta jaga mun ba kuma gaskiya ne kawai wani Allah ya majalaba ki ta je kima da dariya kai za ka ja Allah kuma sai ya jarrabe ku da ta irin wannan ko fiye da shi kawai ba ta ja zama ba to zai da haka shi za a ce zan manufa iri daya na goyi bayan da sosai na da shi ma yana ciki gaskiya ne wallahi tallahi sai kun fi sai sun fi ta kwarewa kuma ya kyauta to ka ji ne hadisin na nayi ya cewa man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan min tunda dan Allah ya bari saboda tarbiyya to sai Allah ya canja wa wanda ta bi da alkai wannan ji ne hadisi ne mai kyau wannan addu'ar bayan Allah wajibi ne mulki alhamdulillah alladhi afani liman talaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila idan mace ce mai mabtala ki bihi in su da yawa ne mai mabtala kum bihi idan mata ne mai mabtala kunna bihi idan mata da maza ne mai mabtala kum bihi in su biyu ne kaje mai mabtala kuma bihi Allah ya sa mu gama lafiya babu ma ya kulu idan rahaman fadala alaihi fi dini wa dunya ga maganin hasada kuma babun da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wanda ya bi shi a filance wani ya fi gaban Allah wa duniya ya fi ka zamun duniya don wani za ka ga liddiyo eh ga azumin liddinin da alalai ba kuɗi za ba halin da turu bin ujo yawwa ka ga ba yadda za ka yi kawai sai ko kawai ke ta hararsa ba yadda za ka yi ita kuma a rara ba abin da take yi kawai illa ya zanto Allah ya baka kuɗi ka koma hajjo litinin da alhamis ka ci fito da kuɗin a ba da wannan Allah yake so ka shiga aljanna ba ai gwara ka fito da kuɗin ka hakura da azumin litinin da alhamis eh in dai ya baka kuɗi to da da kuɗin yake so ka ci aljanna wanda bai da shi ka kyale shi zai ta azumin da ba wajen ma da azumin ba azumin dole ne domin bai ci komai ba yauwa shi ne kawai akwai wanda za ka ɗan baiwa ne mutane za ka yi ta gani ba wa iya ƙasashen larabawa ba za ka ga larabe wani yana da yawan nawafin a karatun alkur'ani da wannan jallabiya da kake kallon sa in ya tashi sadaka ta miliyoyi yake yi zai ba da miliyan kaza ko a jikinsa kuma ka ganja a masallaci ya fi kowa zama a masallaci kowa ka suke sun saba za ka gani mutum da jallaci ba za ka gane bambance shi ba mu ne kake bambance mu da kaya yake cewa su ma ana bambancewa wannan jallajiyar ba kowace wata akwai gurin da za ka je ka zaɓi yadi kana tsaye su ba ka awoyi ka dawo ka karɓa ba za ka taɓa ganin yadin a cikin kasuwa ba shaguna ne a wurare daban-daban sai ka ɗauka sai ta je wannan jallabiya ta ga guda hamsin ko ɗari. Wani yana cewa wani duk kowa fara jallabi sai ba iri ɗaya bane wannan yi. Kana ganin ta haka. Akwai wanda an baka jami. To saboda haka Allah ya baka kuɗi ya yarda ka minki kuma babban ni'ima ce. Shine da ba ahlul dusur bil ujur. Masu kuɗi sun tafi da lada. sahabbai suka zo suka ce da annabi yayi bayani yace duk wanda yayi kaza yayi kaza talaka suka tafi suka fara tahlili tahlili tamjidi sai suka zo ce ya rasulullah ai masu kudin ba suna yi yace to ya za a yi zaba halin da turu bil ujub su so suke a ba su abin da za su wuce su yace masu kudi sun tafi da lada da an zo ana bayanin za a sai rijiya kaza su ce mun biya wani da da matsala kaza wani ya lallabu kuma wasu ce kar a faɗi sunan haka za ka ga an yi aiki na miliyan hamsin sai a kama donated by unknown person ba suna wallahi ba suna idan baya bukatun da ma nuna ya mukum yi wajen layi ne la nuri domin kum jaza'an wala shukura ba baya bukatar wai lada a gurin ka a gurin Allah yake su to shi ne yake cewa akwai wanda za ga ya fi ka addini ya kamar sai ibn mubarak a laifi bin sa'ad laifi bin sa'ad malami ne babban malami ne a misira sakonnin yana cin tsare kun su imam malik ga kuɗi ga karatu ga kuɗi ga karatu shi ya tashi shi ne ya tare bangon misira a nan yake na tsare za ta karatu imam malik na madina ko zai bin iyad na maka to idan ya tashi in ke kara ta zagayo kwale-kwale daban-daban jirgin ruwa yake yi kashi-kashi na alkama daban na wake daban na kaza daban na shekara guda zai tura imam malik da kuɗi kuma me yawa zai ce wannan cikin kawai abin da nake so ba na so ka je ko ina ka ci gaba da karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan tura ku dai da bin iyad ma wata rana za a auren da yan gidan imamu malik ya ji labari gaba da abubuwan da za a yi wata akwai abin da ake yi misali da bai fa sai na naira dubu goma ba sai da ya tura wannan wajen miliyan goma yake a yarinya hidima laifi bin sa'adiyya a tajiri ne a tajirin gaske kawai abin da yake har ma kiyan yake ce don Allah kar imamu malik ya fita ya zauna ya karantar kawai. Ko shi za Imam Malik ya rayuwarsa na gobe a ce ba ya yawo ba. Kawai a zaune shi karantarwa yake. Ba dare ba rana su ko sabon. Ba dole ya zauna ba. Amma mu a nan yanzu ba za ga ba da wani ba hasana an ba su mota ba hasana ake sai a ce an ba ba da mota. Ko ba haka wani? ga shi ne da magana da muka yi kwane cewa su yanzu ka ga kai da za gane illa al'ummar mu lokacin da fantani yana position dinsa kowa ya san waye a gurin amma yanzu da yawan mu nan in yanka mu za a yi kaɗan ne za su faɗi waye a gurin saboda dama namu ne ba masu yan mutunci da wulaƙanci da abubuwa kala kala za ka yi canji yana fitowa daban daban to irin wannan ne amma har wasu ban da ka ga wasu ban zu rabaran fada ne a coci ko yi wanda ba ka ji kiristoci su ne babu wasu su amma mu namu su ɗan kalli sun zama aka rika cewa ya kokari ya yi kaza kuma dai abin da yi daidai ne shi kenan amma mu muke cin dunduniyar kanmu da kanmu shine illar to shine yake um قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن ثوبان عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه شيء مالبي ابن السني يأتي مالبي ابن سعيد يا كان جده shi kuma daga malaminsa Muhammad bin Auf shi ma ya biyo daga malaminsa Usman bin Sa'id shi ma daga jeyin malaminsa Sauban shi ma daga malaminsa Al-Musanna bin Sabba shi ma daga jeyin malaminsa Amr bin Sa'id shi ma ya ji daga malaminsa wato mahaifinsa shi kuma daga kakansa radiyallahu an Allah ya kara masa yadda har zuwa kansa Amr Abdullahi bin Amr bin Al-As annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kaslatani ta'ada ɗabi'u halaye da shi ne kasla halaye guda biyu man kana tafi duk wanda ya kasance yana da wannan halaye ka taba hunna wa azza wa jalla Allah zai rubuta shi cikin waɗanda suke shakiran masu godiya ga Allah sabiran kuma masu hakuri ga Allah wa cikin waye man nazara ila man huwa fawqahu man huwa fawqahu fi dinihi duk wanda ya kalli wanda ya miki addini kaga wanda ya fi ka addini fakka da bihi kuma kake koyi to za a rubuta ka a cikin waɗanda ke masu haƙuri da godiya ga Allah wa nazara ila man huwa dunahu fi duniyahu sannan a duniya kuma ka kalli wanda yake kasa da kai ba wanda yake sama da kai ba a addini ka ga waye zai gaban Allah kar ka koyi ne a duniyance kuma ka duba wanda kai ne kafi a duniya fa hamidan la azza wa jalla ka gode ya gode wa Allah mai girma da buwa ya Allah ka gode ba kun ga haka zira ka kallo wani cewa kai alhamdulillahi alladhi abani godiya kai alama faddalahu alaihi ya gode wa Allah ka abin da Allah ya fifita shi akai katabahu Allahu shakiran sabira Allah zai rubuta shi mai godiya ne za saboda ya gode akan ni'imar da Allah ya ba sabiran mai haƙuri kuma da abin da Allah bai bashi ba na duniya ai kun ga ko da hadisi isnadin da suna magana akai an yana da hadisi na bukari da muslim da annabi yace unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum akan duniya ke ko ka duba wanda yake kasa da ku kullum a duniya idan ka ga wanda ya fika naira goma kai sai ka ga ai wata kila shi kuma wani ko naira ɗaya bai sai kuma kana da biyar din ba wani gidansa ɗaki biyu ne sai kuma ɗaki ɗaya to kalli wanda bai da ba gidan na kamar yaya a yanzu kuma ba za a ce kuma bai ta kallon marasa aure wannan yin ba za a sa duk ba za a za a yi auren wato shi yana zuwa ba da misali a kan cewa matasa aure ga gare su a kana so ka ce idan mutum ya ga cewa bai da aure yanzu ko shekarar da talatin zai ga cewa to ga wannan shekarar da ma wasu ne ba kake so a ce wannan tsawon don kofar da shi abin da nan kuma karka kawo wannan karka kawo wannan gaskiya eh karka kawo wannan a kyale su gaba da himmar su eh abin duniya yake magana wanda ai ka kawo ya yi aiki ibada ne ai dole mutum yayi munafasa cewa yanzu ka fahimta da kyau ga gidan mana ta biya hadisai cewa da zarar yanzu kallon matan nan yanzu idan mutum yayi haramun ya aikata amma wanda ya je kalli matarsa da niyyar ibada lada za a baki ya ba za ka yi kwaɗayin wannan ba kai ba ba a iya ya ba irin sa bane ba a da cewa kai idan mutum ya zo ya kalla misali wa da ya zo shi a fasu uku yayi ka gane ko kai kuma biyu sai ka zo ka ga wani wanda ba iya yi ba guda ɗaya ne kira haka ake shi ne wannan za a kalla a wajen auren yi amma wajen yin aure ai munafasa wa fi dalika bal yadda na fasil mutanafiqina ne nan munafaka ai baya gurin da za a bada misali da shi gaskiya baya to shi ne annabi yake unduru ila man huwa asfala minkum ku rika kallon na kasa da a duniya wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku rika kallon wanda ya bi ku me yasa annabi yake fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum shi wani dan kar ku raina ni'imar da Allah ya yi sai mutum ya ce shi Allah bai ban ni'ima ba ni Allah mai ni'ima da ganin da ya baki kuma to shi ne to ga wani baki babu ma ya kore idan da ne a halilan hammam amma hammam ne domin shi ne hammam ko ya hammam ka ga wannan yake babin da yake magana akan idan da ne a hadila idan mutum ya ji kukan tattabara na mutum tattabara kun san ba laraba ne kadai masu sunayen kuka da yawa ba kuka common noun ne amma kowace irin dabba mu ma a hausa wanda yake da yalwar hausa ni yalwar hausa ya san cewa kowanne da irin kukansa yanzu namijin da tabara ya kukansa yake eh ya sunan kukansa da ba shi kana kiwon ai yawanci kiwon kawai suke ai wannan yana ma kiwon amma matsalar na zamani ne ka gane zuwa wanda za a zo kawai ya fara ganin wannan na zamanin da yi su bune su su wannan irin su yawa su tukunya su ajejina su aje kiwo ba da gogayya da yan jiya kukan ya sunan kukan da yake na mutum ya sunan kukan kukan kukan da kara kara ka ji ko na wajen ba azab ke kira ka gani to haka shi ma idan jaki za mu zo yanzu nan gaba ya sunan kukan jaki doki ne malam halilu doki ce yake hamiliya na jaki ba a ba kukan jaki ya kukan jaki yake ya sunansa ina abin da muke ni ko yaro yanzu na irin ta Abdullahi dan Umar ne ko yaro na ji ya yi irin kwakiyar ya hausa in dai ina da gyaran sai na gyara ba in dai ina da gyaran sai dai ni ma ban sani ba sai ni amma in dai ina da gyaran sai an gyara an gane ko to Abdullahi dan Umar shi ko dukan yara yake akan la'an na yare in ya ji kayan kwakiyar yaran su zai dake ka sai ka gyara to amma mu yanzu za ga mu ba mu ma iya namu ba ko mai yanzu na ga muku yarinyar da da da wata ran tace wata ran na bayani a a makaranta an ne musu mathematics na ba da wani misali nace kamar gero da ta an kulme gero nace kake raina ba haka wallahi ba ta san gero ba sosai da mai bincika na ji ba ta zangi ba iko ala zangi roba eh sai mana shi ne abin da yake nuna ba ta zangi ba ta zangi ba ko ba ana yi misali sai ba a kawo shi a gyare ba ta zangi ba amma yanzu abin da na gaya wa wannan ce ɗabi'a ni ɗabi'a ta ne da nake yanzu ko sun yace ta shigo ana burganta sai in biyo sai in ce wannan ita ce kaza ko ma dai ba za a ja ba ruwan yawwa a je kulli wannan kayayyakin na gargajiya gurin sun magariya a kurna a bambanta magariya da kurna wannan ita ce kurna wannan ita ce magariya wannan addu'a irin wannan abubuwan yana sa wa vocabulary yaro zai faɗi zai faɗi bai san rama ba bai san zogale ba duk wannan abubuwan ba daidai ba ne wallahi mu kyale a mu akai eh fiya fiya eh haka ballan da zai ke kaga mun kaga yana balwaji yana dariya ko ai ai ga yaji ji za nake da faɗa nace ɗan mazan jiya kuma yanzu iyaye yanzu da ake da su ɗan mazan jiya kakanni matasan mu yanzu ba su da hikima da dabara da za ka zauna da mutum kawai ku jira ba wannan ku ku iya ba mutum ya je ya zauna kawai ku jira yana ma jira yau da ana ta yi ana ta yi za ka rika jin kalmomi da zai rika jin ruwa wannan kalmomi haka haka gaskiya ne idan ka bada mai kaya ka fita daga layi da haka kamar wanda ake awo awo a auno gero haka wannan kokolon da ake kira cewa duk abin da ake awo ake zuwa san ka sani yanzu yaron da wanda yi wannan wasan zai ce bai san gero ba a kaga ba zai ce bai san gero ba a auno dawa awo a auno kaza ana faɗa abin da babu shi ka faɗa sai a ce fita eh ka ba zo faɗi dukan ne kan da dawo ne so da haka yana da yana da mahimmanci kwarai da gaske to to yanzu a sunan kukan jaki kaga na doki da mun ce aniniya to ai za ka ji gaji nan gaji nan shasheka ake cewa shashekar jaki aka malaman zo ke cewa wannan abin da yake yi yawwa to mu je zuwa to kaga shi na tattabara ko yake zuwa eh wannan kukan da yake ba yana tsaye shi ne nan namijin tattabara to sai ke kala da dani a ni ne har an rida kala bara muhammad bin yazid al-mustamidi kala da sanar husaini bin udwan عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه شيء ما لم يكن السلي يتي ما لم ينزع Ali bin Ishaq al-Ridai ya karanta da shi kuma daga malamin jarida shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Yazid al-Mutamidi shi ma ya biyo daga malamin sa Husayn bin Alwar shi ma daga malamin sa Thawr bin Yazid shi ma daga malamin sa Khalid bin Ba'dad shi ma daga shehin malamin sa Mu'adh bin Jabal shi ma daga malamin sa wato Abu radiyallahu anhu shi ma daga malamin sa Sayyidina Ali Allah ya kara musu yadda yace ta ka ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwa'da ya kai wa Annabi alaihi salatu wasallam koki akan me alwa'da kadai shi isolation akwai kun san zama mutum shi kadai yana sa damuwa dorin wannan damuwar ta kaɗai ta ka shi ne wahda ya kai markukan damuwa ta kaɗai samarahu an yi tafi da zau da amami sai annabi ya ce to kaje ka biyo namijin ta tabara yazkuru Allah azza wa jalla inda habibi domin shi namijin ta tabara yana ambatan Allah lokacin da yake kori yake wannan kukan nasa kai ne kake jin sa a matsayin kori amma ambatan Allah yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin kuma ba wanda yake kai ba ka yi tasbihi irin na ta ba yawwa ba za ka zo ka zauna su ka ka rika wani abace ka ce wai zikirin kaza kake yi ko na tattabara waye kai kaza ne ko tattabara ne kai na mutane za ka yi Allah ne kaɗai ke gane ya kake yi komai yana tasbihi haka Qur'ani ya faɗa duk rigar jikinka ta ne Allah tasbihi amma baka sanya take yi ba idan ba ka ki to sai rigar jikinka ta yi shi ne magana da muke kuskuren kenan ai har rubutuwa ga yi akan ga yadda za a yi zikirin kaza na tattabara na waye duk wanda yayi wannan wallahi ba laya kai tattabara ne yawa kai ba tattabara bane kai ba jaki bane ba doki bane kai na mutane za kai ya annabi ya koyar subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim astaghfirullah alazim kuma yanzu dan Allah zikirin kaza da na tsaka zai gura annabi yawa to ko da ka gane cewa wannan na karuri ko na kaza me yasa ba ka irin na annabi domin wanda ya fito daga baki mai tsarki ai ka san zai fi girma Allah ya tsare a wannan duniya babun ma ya kulu idan sami'a aswata diyakati abin da mutum zai fada idan ya ji sautittukan sautin zakaru in ka ji sautin addiya ka ji jami'i na addik addik kuma zakara ke قال أخبرنا أبو عبد الله الصوفي قال أخبرنا أحمد ابن أحمد ابن محمد كي شنو الصوفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني جابر بن ربيعة قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه شنو ما لم يبن السني يتي ما لم أبو عبد الله الصوفي هذا بن الحسين ya karanta da shi ma ya biyo daga malamin sa Abubakar ibn Abi Shayba ta ibn Musannaf eh al-Musannaf yana da littafi ne mai kyau guda biyu ne akwai na Abdul Razzaq akwai na ibn Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba shi kuma daga malamin sa Abdul Rahman al-Muqri shi ma daga malamin sa Sa'id ibn Abi Ayyub shi ma daga malamin sa Jabir bin Rabi'a shi ma daga malamin sa Arad shi ma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza sami'tum sautat diyakat in kuka ji tarar zakaru fa inna ra'at malakan to a lokacin mala'ika zakara ya gani amma da yaushe dab da asuba din shi yake nufi ba wanda zai zo kawai da dare dai ba ta wannan mahaukaci ne ba ji ba kun fahimta da kyau ko ba irin ko wanda zai yi da rana ba wannan tarar da rana ake wanda suke yi za ka ga sai daga cikin sai da bin dubai in ban manta ba ai kaga yana da zakara da yake tada shi ba da lokacin asuba fari zai fara tara sai dai wannan zai makara zakara bai ci tare zakara ba da ya tashi ya kira makara da tashi lokacin da ya tashi ba sai ce kana Allah sautar wannan murya ta ga Allah ya yanke ka shi ko mu jamu da awaki ne kawai sai zakara ya zama kurma hajiya mahaifiyar da ta ji kwana biyu zakara baya tara ta ce me ba da wannan aikin da abin da ya fara hajiya je karan jiya ne ko rana kaza da yi jara ba nake kada Allah ta ce gani ya haka wallahi kurum cewa to sai da haka dan da asuba din nan da zarar yayi kana jin jarar dan ka tashi daga kan gado kai addu'a tashi daga bacci sai ka daga hannu ka roki Allah kun san mutane da yawa muna mamakin wato muna sakaci da abubuwa yawa na gonanza yanzu wanda yake maka ji bayan addu'ar abin hawa da kai bayan ka hau ana tafiya daga nan zuwa wujin kafin a je ne wayo sai addu'a sau 20 domin da an tafi an tafi minti a jirin kawai ya haɗan tuna kawai sai daga hannu addu'a ya roki Allah ya ajiye Allah sai ka daga hannu ban kai ne direba eh ba sai ka daga hannu ba kana ta mazo kai da baki an gane ko yawwa domin ka ga daga hannu ai ba kai halaka ga yawwa saboda haka wannan muna magana da mamu ne da zarar da zarar an kuma tafiya an kuma ni da ballantana wanda zai tafi adamawa tabbato shaddi dauki ababala ai kana da lokuta addu'a daban-daban in kai bacci ka tashi daga hannu ka roki Allah kai karatun alqur'ani kai kai ka gaji daga hannu ka roki Allah haka ake yi an fahimta da kyau lokuta ne lokacin kiran sallah addu'a ruwan sama ana yi yayi awa ɗaya har aka gama ba kai addu'a ba ba ka da wayo wallahi ba ya na baka ruwan sama ba Allahumma sai man lafiyan gaban yayi ana cikin yi daga hannu daga ana ruwa ba ma ko suna ta girbi daga hannun ka roki Allah lokacin amsa addu'a Allah ko sau da yawa na zo na bayanin abin da ya shafi addu'a sai ga kamar ba a gane ba saboda idan kana yi za ka san fa'idar abu za ka san fa'idar abu haka nake yawan gaya wa mata sai yanzu kamar in aka ke jin rubuta musu ku dage ku mai da hankali za ku ga buɗi duk wanda annabi yake kaza shi sa ba wani abu da wani ƙara ƙato za su zo ce ba za a ɗauka magana annabi ba mu mu yadda domin mu aikata muke yi muna gani saboda haka duk wayannan guraren kar kai wasa da su bukatunka suna da yawa kana cikin aiki ana ruwa dan tsaya minti biyu uku ne yi addu'a sai ka dora amma da ana ruwa ga suna wanka wasu suna bari shikenan lido ma ko ko Allah ya tsawo saboda haka lokaci ne mai tsada bayan Allah lokaci ne mai tsada to shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce suna ganin fa ibada Allah tabaraka wa ta'ala ka roki Allah ya girma da buwaya wai da bu ilayhi da kwaɗai zuwa ga Allah wa in jamitum nuhaqal hamil in kuka ji ke majja shi kuwa shi kuma ba inna hara a ce dani shi kuma yake dan ya gani eh ba ta yi billahi ku nemi tsari a gurin Allah ni gari ma a ce ga jarra abin da jaki ya gani kun ga wani abu jaki ya ji sunansa dai saboda duk dukan da za ka yi jaki ba zai ma kuka ba ko duka yana za kuka sai lokacin da ya ga dama yake kukansa to yawwa kuma ya kai ya kai amma duka ne dan ka zo da kana ta shekar jaki wallahi wata ran bana mantawa tun ma kan tare a gaban kai da mun je gaban ko farkon tarewa ta ne wani yin masu jagoran nan ya koro su daga cikin lauyi za su tsallaka masu turo su da da yaji masu mangala ya zo ko dama na san farkon tare ma ungol yara sun sun ce za su rika himarun alal himari in suka kama ka wallahi idan ya kama ka haba malam akan ce je mu zuwa lahi himarun alal himari to ya koro za su tsallaka wannan titin namu na gadon daya kawai ya kaɗo su wani ne mota ya taho wallahi yi fashi wani zai yi faɗo masa kan gilas ɗinsa da bonus ɗin sai da ya tarwatsa su ka ga wani abu wallahi da ya yi lulu dan ya tsaya ya rubuta masa mota jakin nan da ya tumbulo su bin je kawai je tsallaka wallahi tallahi ba abin da ya zale sai da wahala ka ga jaki ya gari sai da ka ga doki ya gari amma jaki ina ina ai da ba da yawa ana samun wannan matsalolin shi ma wannan sabon da aka yi da bai dawo kansa ba ai don mafi yawanci in ya tafi akwai wani kwatar da ake gaya mana dalilin tafiyar kwakwar spinal cord ɗin take jauri daga wannan ba da an mutu shi ma ya accident da zaki ya faɗo masa nan ya taɓa ba a irin kudin da ba ka ke ba sai da ya koma ga Allah to da tsanin kudin ya tafi to shi daga falalar da shi kenan to da haka ji da wahala ka gona da ya kwantar da jaki da wahala duka ne in ba wai a za a ce kai ba ka jin duka kamar jaki haka ba hujji eh ba ya jin duka kai dai ya gama abin da ya tsora ba ne mutum kun je ta wani lata ta ko ba ya dinya Allah ya sani mana jarin da ya guda na eh shi ne a ka gani eh na haka ya ji maganar da na to to kaga an haɗi kenan ya san muryar da zuwa ba ne mutum to kun gani sai ce fa inna hara a shaidanin fa ta'idu billahi min sharri ma ra'at ku nemi tsari a gurin Allah daga sharrin abin da mi abin da jakin ya gani idan ji kukan jaki to a nemi tsari a gurin Allah shi ma ko me kake je kai addu'a ko wannan lokaci ne shi ka ga ba a ware ba ko wanne yanayi ne kuka kawai a nemi tsari wani da wahala yanzu sai kai shekara shekara baka ji kukan jaki to idan ba za ka gani eh jakunan ma da an cinye su yanzu dan kwanakin baya ko shekara bare da safarar da aka rike wani gani eh yanzu sun yi karanci babu ma ya kuli idan sami a siya addiyaki laidar babu da yake magana akan idan mutum ya ji kukan jaki lokaci yayi sai laifin ka ne wa kaɗa gaba to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da suna ta jawawa da tsofin da wanda baka duk wanda suke mana wasiya da doyi na da kai Allah ka biya musu bukatu ne muna roƙon Allah da suna ta jawawa da tsofin da wanda baka Allah ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da suna ta jawawa da dubobin ka madaukaka iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da gafara suna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa duk waɗanda suka yi mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ya saka ka biya su da aljanna muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da dubobin ka madaukaka Allah ka shirya da ƴaƴanmu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya waɗanda suka kauta hanya Allah ka shirya mana suna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa duk wanda suke cikin damuwa da masu jarrabawa Allah ka agaza mu waɗanda za ta aure da ƴaƴa Allah ka sa a yi aure aure lafiya wanda suke jarrabawa a gurare daban-daban Allah ka ba su ta Allahumma aminna fi awqanina wa aslih himmatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaf واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين يا الله